وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم رسالوا أولا يمشي نا أسبر در اللهدي در أشرين دبقي قوتا ربيع الآخر إجراء النبي صلى الله عليه وسلم ألف دريه أولى أربعين دبقي daidai da sha takwas ga watan Oktoba shekarar dubu biyu da ashirin da biyar miladiya. Wannan masallaci mai albarka masallacin Juma'a na Darul Qur'an a nan ganyen Oda Saminaka. Inda muke ci gaba da gabatar da karatu a cikin littafin Nabiyyar Rahma, Siratun wa Durusun wa Ibar, wallafar al'allama Profesa Muhammad Sani Umar Musa Rijiyar Lemo Kano, حفظه الله تعالى wannan shi ne darasinmu na takwas na tara a cikin yarinyar karatu wani littafi kuma za mu tashi ne darasinmu da ya gabata mun karkare bayani dangane rasuwar mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da kuma yadda ainihin wato kakansa Abdul Muttalib ya ɗauke shi ya ci gaba da kulawa da shi har zuwa lokacin da Allah madaukakin sarki shi ma ya masa rasuwa daga nan ya koma wajen Abu Talib Allah madaukakin sarki ya ci gaba da tarfawa garinsa nono har zuwa lokacin da Allah ta'ala ya bashi annabta to yanzu mun je dausa daga cikin wannan labari na rasuwar mahaifiyarsa lokacin da suke kama hanya ta je ainihin wato ziyarar kabarin mahaifinsa don ya je ya ga wannan wuri ta tafi tare da shi tare da bai wata ummu aiman ko yawwa ummu aiman ummu aiman din nan akan hanya mahaifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta rasu don haka ummu aiman ita ce ta ɗauko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta dawo da shi wajen kakansa wane wajen kakansa abdulmuttalib to bayan rasuwansa kuma sai shi abu talib ya ce shi zai ɗauke shi shi gaba da kulawa da shi shi ne nan wanda zai ci gaba da ainihin wato ba shi tarbiyya da kulawa da dukkanin abin da ya shafi wannan Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu malam ya ce hilful fudul hilfu al-fudul alƙawarin alfuduli an gane shi wannan alƙawari ne wanda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya shiga ciki na ba da kariya ga dukkanin wani mutumin da ya zo garin makka a wancan lokacin idan wani ya cuce shi an gane wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga cikin wannan ainihin wato haɗaka ta kulawa da yin alkawari da bada ainihin wato kariya da tsaro ga dukkanin wani bako da ya zo garin makka don ya gudanar da wata harka ta kasuwanci ko wani abu makamancin wannan don haka wannan al'amari yana daga cikin al'amara masu muhimmanci wanda za mu gane ashe tun gabanin zuwa musulunci larabawa suna da wata ɗabi'a ta me ta kulawa da ainihin wato taimakawa wanda aka zalunta duk da cewa kuma a cikinsu akwai masu ƙoƙarin zaluntar marasa ƙarfi ko waɗanda ba 'yan ƙabilarsu ba ko kuma a ce wane baƙo ne ba ɗan gari ba ne don haka sai a sami dama a cuce shi kamar yadda dai ake a yau in wani baƙo ya zo harkar kasuwa a wani gari sai a haɗa baki da wasu sai a cuce shi wasu kuɗaɗe masu nauyi a ce za a bigi ainihin wato hancinsa ko wani makamancin wannan wannan ba shi daga cikin abin da musulunci yadda da shi Allah ya madaukakin sarki ya dace da malam ya ce sababu sababin yin wannan ainihin wato alƙawari na taimakon juna da taimakon wanda aka zalunta menene ya sabbaba ya kawo dalilin faruwar wannan anna rajulan min zabidin qama قدم مكة ببضاعة فاشتراها منه العاص ابن وائل ونمتم daga قبيلة zabid ya zo garin makka sai ya taho da kayan sayarwa sai al'asu ibn wa'il as-sahmi mahaifin suwa amru ibn al'as babban mutum ne a garin makka ana ji da shi ko mawadaci ne sai ya sayi kaya a wajen wannan mutum ɗan ƙabilar zabibi wa mana'ahu haqqahu sai ya hana shi haƙƙinsa irin a ce ƙarfi ya ci ko ko ba a yi a ce na bige da kwace ne ce kashi dubu sai ceto ma'ana ya cucuwa ne ya cucuwa ne kowa dai sai dai ga mai Allah isa in ma ka kai shi kotu to ya saba zuwa kotun dama shi an gane wannan duk waɗannan ababe jama'a munanan ɗabi'u ne waɗanda ba a so a wayi gari ya zama a cikin al'umma an samu masu irin waɗannan miyagun ɗabi'u. Allah ka tsare mu. Don haka me ya faru? Fasta'da alaihi zabidi asharfa Quraysh. Sai shi wannan mutum ɗan ƙabilar Zabid sai ya je kai ƙaran al'asu ibn Wa'il wajen manya-manyan Qurayshawa. Falam yu'inuhu amma suka ƙi taimaka masa limakanati al'asimin fihim saboda irin mukami saboda girman da al'asu ibn wa'il yake da shi an gani kamar kai ne a ce rigima ta haɗa kan dangote amma ka kai shi ƙara wajen sa aminu dogo Allah ya gafarta mishi ya ce to ai wannan jan wuya ne shi ma kai anya akan wani mutum wanda yake nunan titi ba kowa ba kawai sai mu je muna tsitsiye shi mu ce sai ya biya wancan mutum haƙƙinsa wannan ba wani abu bane ma ai me nawa ne kayan nashi misali an fahimci wannan to irin wannan sai aka wayi gari suka yi shakulatan bangaro da wannan al'amari ba su ma ainihin wato sanya ido a kai ballantana ma ya dame su an gane fawaƙafa inda alka'aba an gane wannan mutumin sai ya tashi a gaban ɗakin ka'aba ya miƙe واستغاث بآل فهر وأهل المروءة wannan mutum sai ya tashi a gaban Ka'aba yayi ihu yayi kuwa an gane ai kaman ka ce wa gausa wa zai taimake ni jama'a kawo mun dauki ina ma abota kirki ina ma abota karewa ga barin zalunci ya daga muryarsa yana ainihin wato neman taimako na ali fihir wa ahli muru'a da kuma dukkanin wani mutumin da ke da mutunci a garin makka fajtama'at banu hashim sai banu hashim dangin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka taru wa zuhra da banu zuhra wa banu taymin ibn murra da banu taym ibn murra dangin sayyidina abubakar رضي الله عنه في دار عبد الله بن جدعان سيسك تارو أجد من متم لأكي شوى عبد الله بن جدعان فصنع لهم طعاما في يمس أبن شنشي وتحالفوا في شهر حرام كما سيسك وجونا سرنقوة سكرك القوري وجونا أتكم وتامي الفرما وهو ذو القعدة شيني وتن ذو القعدة فتعاقدوا سيسك قل القوري وتحالفوا سكرنسي وجونه بالله دألا ليكونن يدا واحدا مع المظلوم على الظالم حتى يرد إليه حقه يسيسك ترنسوا لألا سوى والله تبت za su zama hannu ɗaya tare da wanda aka zalinta akan azzalimi za su taimaka wa wanda aka zalinta akan wanda ya zalunce shi har sai an mayar masa da haƙƙinsa zuwa gare shi jama'a ku duba yadda ake al'amari jama'a ashe ba daidai bane a cikin mutane a rasa na kirki kawai wani wanda yake nunan ciki wani dan iska a unguwa sai ya zo ya tara wani malami sai ya ci mutuncinsa ko kowa na kallon ya ce wani da bai tarbiya yanzu ya za a yi ba samu sun lakaɗa mai duka ba inda wasu za su yi wannan su haɗa kai cewa in ya ƙara yi irin wannan abin sai sun kunta shi zai ƙara yi kaga ai mai mutunci ya da mene mutuncinsa hakanan wanda aka sani mara kunya ne hakanan wanda aka sani macuci ne in ya ɗauko ya ce zai cuci mutum zai cuci wane ya ci dukiyar wane sai a samu wasu mutanen kirki su ƙulla wata ƙungiya ko wani kwamiti cewa za su ɗauki legal action a je ma police station ne in ma kotu ne su ɗauki lauyoyi in ma menene idan an san za su kawo attack za su mai da martani akan wannan cutar da aka yi don Allah wani zikarin cuta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam me ya faɗa hadisi ingantacce unsur akhaka zaliman aw mazluman manzon Allah yake ka taimaki dan uwanka kasantuwar shi wanda ya yi zalunci da wanda aka zalunta sai sabir ka ce ya rasulallah hazal mazlum wannan wanda aka zalunta ne mun sai za mu taimake shi amma yaya za a yi mu taimaki azzalimi manzon Allah ce tamna'uhu min zulmi ku hana shi yin wannan zalunci shine kuka yi me kun taimake shi ashe jama'a musulunci babu addinin da ya zo da me ya zo da adalci irinsa da mugu da wanda aka yi wa mugunta kowa a taimake shi ka ci dukiyar wani sai a je sai ka an kwato wannan haƙƙin nasa an maida masa da kayansa next time ka samu dama akan wani ya baka aron kuɗi daga barin je in dawo sai ka hana sai a daure a dage sai ka biya wannan kuɗin a wannan lokacin to kaga wannan taimako ne an taimaki shi azzalimin bi akan an hana shi zalunci haka nan an taimaki wanda aka zalunta an kwato masa haƙinsa an maida masa da me haƙinsa wurinsa an gane wannan ko jama'a kuma jama'a ka'idar alqur'ani da ya bada shine ba daidai bane ya zama al'umma tana rayuwa ana tare ya zama babu wasu mutane wata ƙungiyar da ke ƙoƙarin umarni da kyakkyawa da hani ga barin aikata mummuna idan al'umma ta zama haka to Allah yakan halakar da ita ne gaba ɗaya na gaba ya cuci na sama ya cuci na ƙasa ko irin abin da muke cewa wannan ƙasar tamu ta Najeriya yanzu wani yana nan yana cewa komai Allah ne amma kuma yana kukan zalunci shugabanni yanzu dan Allah da zalunci shugaba da zaluncin wannan wanne ya fi girma Na'am? Nashi ya fi girma. An gane wannan ai, saboda shi yana shirka da Allah ne. Wani yana ƙirƙiran ƙarya jingina wa Allah, amma kuma yana kallon zalunci wani shugaba. Ya Allah zai baka shugaba na ƙwarai bayan ka fi shugaban zalunci kai. Kai Allah ma da ya halicce ka shi ka fi zalunta, ka fi zalunta fiye da kowa. Wanda shi ya halicce ka, ya baka ci, ya baka sha, ya ma komai amma duk da haka kaji cewa ba za ka iya ba sai ka ƙirƙiri ƙarya ka jingina masa ko sai ka haɗa shi da wani auren bauta ko kai ma sai ka zama shi kamar yadda ainihin wato masu aƙidin haluliya suke wanda kuma duk su ne waɗannan dan mun san wannan cewa tabbas faiba ko mu ce faira da ake faɗi na tsariƙan tijjaniya wannan dama suke da wannan aƙidan haƙiƙa kowa ya san wannan ka karanta littafansu ka karanta aƙidunsu duk abin da suke za ka tadda wannan ne a ciki Allah ka tsare mu zaka jama'a wannan kenan shi yasa Allah ta'ala da ya tashi a cikin suratul hud cikin wasiyoyin da yawa annabi sallallahu alaihi wa sallama yace mishi wasbir kayi hakuri fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin Allah baya tozartar da ladan mai kyautata aiki sai ya ce falaula kana min alqurun min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhu Allah ce me yasa ba a samu wasu daga cikin ku ba gaba wanda cikin wanda suka zo gabanin ku a samu wasu mutane ulu baqiyatin wasu 'yan saura waɗanda yanhauna 'anil fasadi fil ard waɗanda za su dinga yin hani ga barin aikata ɓanna a bayan ƙasa Allah ce illa qalilan mimman anjayna minhum sai dai 'yan kaɗan aka samu daga cikin waɗanda muka tseratar da su daga cikin waɗancan sauran wattaba'a alladhina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin sai waɗanda suka aka ba su wadata suka ƙetare iyaka suka ci gaba da kutsawa cikin waɗannan miyagun laifukan nasu suka zama azzalimai shi sa Allah ta'ala ce wa ma kana Allah liyulikal qura bi zulmin wa ahluha muslihun Ubangiji bai taɓa kasancewa mai halakar da mutanen wata alƙarya ba da zalunci, alhali mutanen garin mutane ne na gargari mutanen kirki ne. Allah ka datar da mu da tsakanin duniya da lahira. Daga jama'a wannan ka'ida ce dole a samu wannan a cikin mutane. وسمت قريش هذا الحلف هذا الحلف حلف الفضول حلف الفضول sai su ƙuraishawa suka sanya wa wannan alƙawari da aka yi na taimakon wanda aka zalinta a mayar masa da haƙƙinsa aka mai da shi ya zama mene sunan shi hilful fudul an gane wa qalu suka ce laqad dakhala haula'i fi fadlin fil amri min al amri hakika waɗannan mutane sun shiga cikin wata irin fala na wani al'amari wanda yake mai girma وقد حضر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحلف حقيقة من ظن الله صلى الله عليه وسلم يا هل تشونا زمن القوري أكي الذي هدموا به صرح الظلم وند لشيني سكا ربجي دكا بينر ونزالمشي ورفعوا به منار الحق سكما كتقى أين هو حسكا قفتيا كوم شيء alama ta gaskiya yadda in ka zo gari za ka iya gane akwai mutanen kirki dominar shi ne jirin da ake a masallaci ko wanda ladan ke hawaye ne ikira sallah a da kenan an gane wannan hasumiyar da ake a masallaci ake cewa manar to annabi sallallahu alaihi wa sallama da shi aka yi wannan aka daga ainihin wato wannan alama ta adalci a cikin mutane ta gaskiya وقد قال صلى الله عليه وسلم حقيقة من ظن الله صلى الله عليه وسلم ياتي شهدت حلف حلف المطيبين مع عمومتي وانا غلام ناهلت شي wannan zaman alkawari da aka yi tare da mutanen kirki an gane ma'umumati tare da iyayena su ne umum baffayena mana yawanci baffayensa ne a wannan wurin tun da ma mun ce akwai wata kabila banu hashim akwai me banu zuhra aku bani taim ibn murra an gane wannan to daga ciki waɗannan dattawa ne kamar ka ce su abu talib kaga abu talib ammin wane ne ammin manzon Allah ne abbas ammin wane ne ammin manzon Allah ne an gane wannan hamza fa ammin manzon Allah ne shi ma mun gane wannan ai to annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga wannan tare da baffanninsa wa ana gulam yace alhali ina yaro idan ka ce gulam a larabci ɗan shekara nawa kenan ba a ce waladun ba farko dai akwai wa ban ji ba eh sabi shi ne farko a tsiflun sannan sai wa sai sabi sai walad sai gulam sai shab haka ne malam yusuf yawwa idan ka ce wa ana gulamun ma'ana ina yaro ɗan shekara goma sha shi ne gulam amma bai kai shekarun da ya balaga ba an fahimta shine gulam to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ana gulamun alhali ina dan yaro an gani mana shekarunsa ba sun yi yawa ba ne tun gabanin Allah maɗaukakin sarki ya aiko shi a matsayin wa a matsayin manzo a matsayin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fama ahabbu anna li humuran ni'am yace wannan zaman da aka yi da ni na kulla alkawarin taimakon wanda aka zalunta har ya fi faranta min rai fiye da a bani jajjayen raƙuma an gani ma'ana ka zama daga cikin mutanen kirki a wani zama da kai na haɓaka wata lajina ta alkhairi ta yaɗa sunna ta taimakon marayu ta taimakon mutane da gajiyayyu dukkanin wani aikin alkhairi in ya zama ka shiga cikin wannan abin to sai ya zama mai sai ya zama kana jin daɗin wannan abin da aka aka aka aka haɗa tare da kai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fama ahabba li fama ahabba anna li humuran ni'am yake cewa wannan zaman da dai shi yafi soyuwa a gare ni fiye da a ce ina da mene jijjiyar raƙuma wa anni ankusu ma'ana ko da za a bani jajjayen raƙuma akan cewa in bar wannan alƙawarin wa anni ankutu ta yaya mana ba zan taɓa warware wannan alƙawarin ba mun gane wannan mana ko me za a bashi annabi sallallahu alaihi wasallama ba zai fasa wannan zama da aka yi da shi na kulla wannan alƙawari ba wannan hadisi Imam Ahmad ya fitar da shi kuma hadisi ne wanda yake ainihin wato sahihi kamar yadda ke cikin sahihu Ibn Hibban وقال صلى الله عليه وسلم ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace laqad shahidtu fi dari abdullah ibn jud'an hilfan ma ahabbu anna li bihi humur ni'am shahiqa na halacci wani zama da aka yi a gidan abdullah ibn jud'an wannan zama na alkawarin taimakon wanda aka zalunta wanda ya fi a ce ina da tarin jajayen raƙuma an gane wannan na fi son wannan zaman da aka yi da ni wajen kawo gyara a cikin al'umma da kawar da zalunci fiye da a ce ina da tarin dukiya mai yawa walau du'itu bihi fil islam kai inda yau a musulunci za a ƙara kira na irin wannan zama na ƙulla alƙawari don a yaƙi zalunci manzon Allah ya ce la'adabtu to da na amsa ko da kafirai suka gayyace ni mun gane wannan wannan zai nuna mana abubuwa da yawa wanda zamu zo mu ji shi a cikin durus durusun wa ibar wannan hadisi al-Imam al-Baihaqi ya fitar da shi a cikin littafin sa As-Sunan al-Kubra daga Abdullah ibn Talha ibn Auf Allah madaukakin zaki ya datar da mu malai ce durusun wa ibar darussa da kuma izina wanda za mu ɗauka a wannan ainihin wato hilfu na fudul wasu malaman suka ce abin da sake ce wannan hilful fudul akwai wasu mutane ne fadlu fadlu fadlu guda uku da suka haɗu a wannan zaman da aka yi a cikin kowane dangi akwai mai suna fadlu ko su su biyar ma akwai fadlu ibn fudala akwai fadlu na manta dai sunayen malaman tarihi sun ambata an gane wannan wasu malaman ka ce shine ake nufi da hilfu alfudul wasu kuka ce a yadda aka faɗi wannan magana cewa a menene laqad dakhala haula'i fi fadlin min al-amr hakika waɗannan mutane sun shiga cikin wani falala na wani aiki cikin wannan al'amari awwalan darasi na farko inna al-adla qimatun muqlaqa adalci jama'a wata dabi'a ce wani al'amari ne wanda ke a sake take walaitat nasabiyya ba wai adalci ba wani abu bane wanda yake bin jiri ko dangi ko matsayi ko wuri ko gari abu ne wanda kowa ya cancanci ya samu a cikin al'umma gaba daya shi sa duk abin da za a yi sai a ce a yi adalci me Allah ya sirya cikin Qur'ani inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun kun ji da Allah ya faɗa Allah ya lalle Allah yana umarta ku da yin adalci menene adalci sanya kowane abu a gurbin sa yadda ya dace wal ihsan Allah yana umarni da kyautatawa wa ita'i dhil qurba da kuma bayarwa ga ma'abota kusanci wa yanha 'anil fahsha'i Allah yana yin hani ga barin aikata miyagun laifuka wal munkari da dukkanin abinki wal baghi da kuma zalunci mugunta Allah ya hana ya'ibukum Allah ya nemi ku wa'azi da wannan la'allakum tadhakkaruna dan ku fadaku ya zanto cewa kun sami ainihin wato faɗaka kun sami wa'azantuwa. Mun gane wannan? Bayan nan kuma sai ina? Wala ya jiri mannakum shana'anu ƙaumin ala Allah ta'adilu, kada ƙin wasu mutane da kuke yi, an gani kuna da gaba ko wani ɗan sa'insa ko ɗan wani mai ɗan sanyi tsakaninku kai da wane ko kai da dangin su wane to kada wannan ɗan abin da ke tsakaninku na ƙeƙe juna ko saɓani wala ya jiri mannakum shana'anu ƙaumin ala alla ta'jilu kada wannan ƙe da kuke da shi tsakaninku da wane saɓani tsakanin wane da wane ya hana ku ku yi adalci Allah ce i'dilu ku yi adalci wa aqrabu littaqwa wannan shi ne mafi kusa zuwa ga mene adalci sannan ko zance za ka faɗa magana wa idza qultum fa'dilu walau kana za qurba idan za ku faɗi magana to ku yi adalci a cikin wannan zancen naku kada ka ce to ai ya bata min rai ne sai ka bada shaida ta ƙarya ko ka faɗo ta magana mummuna akan mutum alhali kai ma ka san ƙarya kake ko ba a yi ana yi daga jama'a wannan ba daidai ba ne musulunci ba ruwan shi da wannan kowane ne ko akan mahaifinka ne ko mahaifiyanka ne ko ɗan uwanka ne ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada'a bil qist ka gani wala yajrimannakum shana'an qawm ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamina lillahi شهداء آه كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تت فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا كاجي قرآني فلا تتبعوا الهوى كذا بيبي صنزوتيا an ta'adilu ai Allah ta'adilu ya zama son zuciyan ya hana ku yin adalci wa in talu aw tu'ribu idan kuka murde zance kuka juya al'amari ko kuka juya baya da gangar ku yin adalci fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira Allah ya kasance masani mai ba da labari game da abin da kuke aikatawa daga ƙur'ani yana umarta mu da yin mene adalci ga kowa daga adalci kima ce wata ɗabi'a ce wacce ko'ina ta game kowa kowa ya cancanci a yi masa ita walaisat nasabiyya ita wannan ba ta da alaƙa da wannan gantaka a cewa ne ai minista ne ya yi sata amma ba za a hukunta shi ba wannan sai shegiyar demokuraɗiyya kai Allah ya tsine mu demokuraɗiyya gwamna ya sata a ce yana da amnesty dan majalisa ya sata a ce yana da amnesty kai Allah ya tsino demokradiya Allah wajen demokradiya kada Allah ya bada kada Allah ya bada demokradiya abin da ke so ta samu a ƙasar mu Allah ka canza mana ita da mafi alkhairi ta an gane wannan zalunci karrama malam mutum ya yi laifi a bashi a bashi kariya ta ƙarya malam wato sai ya kashe mutane kenan gaba ɗaya an rasu ko in sannan sai a ce bari a kama in ma an kama kwana ɗaya kwana biyu wata biyu wata uku sai a ce ai an sa kai an ce ba shi lafiya an kai shi ƙasa kaza ba ya jawo ba lafiya ta shi an mishi ahuwa ahuwa a Najeriya har da matattu ana ahuwa saboda tsaban saboda tsaban kwaya Allah ya bada saboda tsaban rashin hankali wai har wani wanda ya mutu wai an wayan yafe mar kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to wanda ba ake kwaya bane eh jama'a yi wanda ya mutu kuma kai kai Allah ya kiyaye kasan mu ta gado ke Najeriya kasan mu ta gado Allah ya kiyaye wato wanda ba shi ma ana mishi yafiya kuma ga rayu nan da an yafe musu ga abba kyari da ya ta kokari wajen ya ga ya rusa waɗannan mutanen mazambata maha'inta tun daga kan boko haram zuwa kan waɗannan yan yahu yahu zuwa kan waɗannan barayin dajin an ga irin nasarorin da yake samu aka dinga bibiyan shi ta ko ina aka haɗa shi da wani ɗan yahu aka ce ya sa mishi kuɗi account ɗinsa ba wani abin kirki ba malam wai an kama shi shikenan an sa shi a gidan yari an ma manta da labarinsa duk kishin da ya yi da aikin da ya wa ƙasa wannan duk ya tafi a banza in ba ɗan iskan shugabanni ba su ake wannan in ba matsiyata marasa adalci wa ke wannan demokuraɗiyya kenan kai alwadar demokuraɗiyya ya za ka ke ganin ga gwamnonin mu ana ta shin faɗin ana ta faɗin cewa an ba su biliyoyin kuɗi ma ina kuɗin where are the billions where are the trillions sun cinye malam sun cinye mutum ɗaya cinye kuɗin mutane miliyan ɗari ƙasa aljihun shi ba ruwan shi eh mutane miliyan biyar miliyan goma da ke jihar shi ya cinye kuɗinsu duka masu mutuwa suna mutuwa wani akan ɗari da yake mutuwa a asibiti na rantse da Allah akwai wallahi akwai akwai mai mutuwa akan naira dubu uku akwai wanda zai je asibiti akan ledar je za ƙara masa aka rasa rayuwarsa wai ku kusare ku mutu da ku shiga aljanna Allah ya kiyaye Allah ma ya hana koko yo ai manzo Allah ne ya addu'a ko Allah na Aisha ce ya Allah duk wanda ka damƙawa jagoranci shugabancin al'ummata ya zambace su ya zalunce su ya matsa musu ya takura musu ce Allah ka takura mishi ce ya Allah duk wanda ka bashi jagorancin al'ummata sai ya tausaya musu ya tausasa musu Allah ka tausaya mishi ka tausasa masa addu'a manzon Allah yau sai ma ka ce karɓaɓɓiya ce ai faɗa ma ɓatawa ko yawwa sannan hadisin muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ma min ahadin yamutu yawma yamutu wa huwa ghashin li ra'iyatihi illa harrama Allah alaihi aljanna babu wani mutumin da Allah zai bashi jagorancin wasu mutane kowace irin jagoranci ne kai da matarka da ‘ya'yanka a gida, suka ɗauka cewa sai sarki, sarkin garinku, mai anguwa anguwarku, daga cin yankinku, ko? A fara daga nan, kansilan wad ɗinku, chairman ɗin local government ɗinku, gwamnan jihar ku, ɗan majalisar ku, eh, ko ma waye shugaban ƙasanku duka za a tashi tun daga nan har sama liman masallaci ne kai a'a shugaban kasuwa ne kai sarkin hatsi ne kai kowaye kai manzon Allah ya faɗi in dai sunan abin da ka baka shugabanci yace babu wani ɗaya daga cikin mutane da za a bashi jagorancin wasu mutane ya zo mutuwa ranar mutuwarsa alhali ya taɓa cutar da waɗanda suka yi ya jagoranta face Allah ya haramta masa shiga gidan aljanna awala Allah ya kan kada rawi ce kai anya Najeriya za ta bade wanda ya shiga wacce shiga aljanna kuwa kai abin da ka wuya to gaskiya ne kuma Allah ka tsare mu to mu tahi wa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama يظهر اعتزازه بالمشاركة في تعزيز مبدأ العدل قبل بعثته بعقلين annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ƙoƙari wajen ƙarfafawa ta inda ya yi tarayya wajen ƙarfafa wannan mafari na tsayar da adalci tun kafin ma Allah maɗaukakin sarki ya aiko shi da kulla alkawari da aka yi guda biyu فالقيم الإيجابية تستحق الإشادة بها حتى لو صدرت من أهل الجاهلية ده هكا جماعة سيد آدل شي ده وسط بيقوما سكو سنشن شنشي أبو كودا تافتو دقا وجن وند يكبا مسلمي بني من قال وانا magana ta gaskiya kenan ko mutum arne ne in ya zo da wani tsari na taimakon mutane da wani abu na adalci sai a yaba masa cewa kai wani mutumin kirki ne yayi kokari wajen tsaye da adalci gashi dai ba musulmi bane amma yayi kaza yayi kaza yayi kaza na alkhairi mun gane wannan ai kwarai kwarai yawa mun gane wannan a iya masa ma addu'a ce Allah ya saka mishi da alheri Allah ya shirye shi koko babu laifi in ka ce Allah ya masa alheri sai Allah ya ƙaci cido mishi alherai da yawa a duniya ya gaba cinye aljannarsa a duniya in ya je shan abin baka shi shikenan la iyaka ta kenan amma kokari dai yayi ko kuwa kuma dole a yaba mar na sai a ce ai ai wani kan ai yayi kokari yayi adalci a zamanin sa kai madalla madalla shikenan an gane wannan ai eh a zaka yin addu'a amma addu'a ka dai ba ta da amfani ne za ka iya cewa Allah ya sa can yafi nan to kuma dama yafin kaga addu'ar ka nan ba ta da wani amma dai za ka ɗan iya yi dai wanda zai sa dai in akwai ɗan uwan shi a kusa zai iya ɗaukar cewa ai ga shi wani ma har addu'a ya mishi amma kai ka ƙi mishi addu'a an gane wannan ai eh kwarai kwarai an mata wata addu'a Allah ya sa can yafi nan Allah sacin ya fi nan. Ya amma wannan kana faɗi ne kana addu'a ne amma ka san bisa yaƙi ne. Tabbas can ɗin fa ya fi nan. Garanti ne. Shi ne manzon Allah ya ce in ka je wucewa kusa da makabartan kafirai. Ka je ka tsaya a wajen ka ce manzon Allah ya ce in muku bishara cewa ku ɗan wuta ne. Sai ka wuce abinka. Kuna yi kuwa? Allah ya sa mu dace. To jama'a kun ji ka'ida kenan jama'a. Don haka duk wanda ya zama ya yi wani abu na alkhairi kowa ya shi sai a yaba masa. An gani? Don haka kaga wannan daga ahlul jahiliya ne amma ana yabawa da kokarin nasu. Saboda me? Kokarin ba da kariya ga mare karfi ga mai rauni da kokarin tankwara mai karfi a ƙwato haƙƙin mai rauni a bayan masa da kayansa kamar sai na abubakar ya faɗa yake cewa mai rauni a cikinku ni mai ƙarfi ne a wurina har sai na karɓo masa haƙƙinsa na dawo mar da shi an gane wannan ƙwarai sannan mai rauninku kuma ne mai ƙarfinku kuma mai rauni ne a wurina ta yadda idan ya yi wani abu zan ba shi mamaki zan hukunta shi ko shi waye zan tsayar da adalci ta ka'ida kenan jama'a Allah ka tsare mana imanin الثانية نبي كان حلف الفضول واحة في ظلام الجاهلية ونن أنهم القوري دعك كل أنا الفضول واحة في ظلام الجاهلية wannan wani irin fage ne wanda aka fito da shi na haske a cikin duhun jahiliya an gane wannan ƙwarai wani irin haske ne aka fi da shi duk da duhun jahiliya kan zaman jahiliya kawai wanda ya fi ƙarfi ne kawai sai ya wanda ya fi ƙarfi ya danne ya kwaci in kisa ne ya kashe ba komai idan wata ƙabila ce masu ƙarfi ƙabila kaza ta kashe musu mutum ɗaya su ce su duk mutum ɗayansu yana matsayin mutane ɗari na wancan ƙabilar ne da sai sun kawo mutane ɗari a wancan ƙabilar sun kashe shi ne daidai da jinin wa jinin mutum ɗaya na ƙabilar su an gane shi ne haɗe daga sun suke jan baiti ke cewa ala la ya ji halan ahadun alaina fa na ji hala fawqa jahlil jahilina kaji kai wanda sai jahiliya ba da yace kai kada ku mana wauta kada wani ya kuskura ya mana wauta sai mu mar wauta sama da wautar masu wauta ma'ana in kai masa kankara sai maka na kota mana ba ma ita ce ba kaga wani jahiliya ce eh kaidar musulunci shine an baka dama wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi jama'a kun ji wa fihi dilalatun bayyinatun ala anna shuyu'a al-fasadi fi nizamin aw mujtama'in la ya'ni khuluwahu min ayi fadila wannan yana nuna maka dalili ne bayyananne yana nuna maka cewa yaduwan barna a cikin wani tsari na gwamnati ko a cikin wata al'umma baya nuna cewa wannan al'ummar gaba ɗayanta ba za a same ta da wani hali na ƙwarai ba haka ne ko ba ka bane komai lalacewa wallahi sai ka samu na ƙwarai sai ka ana maganar cewa ai Najeriya ai gyaranta sai Allah ƙwarai gyaranta sai Allah amma Allahn da kansa ba zai so ko ya gyara ba zai tsirar da wani daga cikin mu 'yan Najeriya ne ko mutumin kirki ma abucin adalci kuma Allah ya bashi kariya kuma ya tabbatar da adalci an gane wannan Allah ka shirya da mu Mali shi gaba da cewa fa makkata kaga garin makka mujtama'un jahiliyun wata irin al'umma ce jahila ma'ana al'umma ce wacce babu wani wahayi a cikinta babu wata doka da ke gudanar da ita haimanat alaihi ibaratul asnam wanda bautan gumaka ya riga ya mamaye wannan gari wal mazalim da cuta iri-iri wal akhlaqi zamima da miyagun ɗabi'u da halaye kan zulmi kaman mugunta cuta والزنا غازنا والربا غاشر ربا ومع هذا أما ضد هكا كان فيه رجال أصحاب نخوة ومروءة يكرهون الظلم ولا يقرونه أما ضد هكا أتكنا أنا سام مسمذاجي ما أبوتا ainihin wato ƙoƙari su ne nakhwa wasu mutanen kirki ma'abota ƙoƙari wa muru'a masu mutunci ya karahuna gulma wala yuqiruna waɗanda suke kyaman zalunci kuma ba sa ma tabbatar da zalunci ma'ana su duk yadda ake ganin al'umma ce jahila ana wannan abu na jahilci ko na mugunta to su ba sa taɓa yarda a cuci wani aurensu kamar yadda aka tabbatar da wannan a sifofin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda shi ma manzon Allah ya tabbatar da wannan sifan gaba ne ga Najashi sarkin Habasha a wancan lokaci yace ku je zuwa garin Habasha an gane yace su mutanen Habasha mutane ne waɗanda sarki ne wanda ba a zalintar kowa a gabansa shi ba asalinsa bawa ne kun gani ikon Allah kamar da wasu malamai suka faɗa najashi asalinsa wane ne bawa ne sarki ne ya mutu a shi in dangi ana ta rigima akan cewa za a ba sarki kowa ya ƙi yadda a ba wani shi kuma bawa ne ubangidansa ya aike shi ya je ya ɗebo man ruwa a rafi tun da haka ne a raba rigima a je kawai duk wanda aka samu ya fito daga hanyar rafi kawai a bashi da ja shi kawai a je ɗebo ruwa yana zuwa kawai sai ya tadda aka ce shi kenan ka zama sarki aka ji akan ɗashi sarki sai ga ba ya zama sarkin ubangidansa haka malamai suka faɗa an gani akwai malamin suka rubuta wannan tarihi Allah ta'ala ya sa mu dace ka sanya so da yawa idan wani mutum wanda yake ba kowa ba a cikin mutane ya ɗanɗana ɗaci na talauci ya ɗanɗana zafi irin na rashi da rashin gata to da izinin Allah in ya samu wani mukami to sai ka ga yana tsaye da ajin tsakanin mutane an gani amma wanda yake dama shagwabbe ne dama ya samu kuɗin sa ne a sama ila ma macuci ne akan wata harka ta business ila ma yana wata harka ta kamaya maya inda ba a sani ba to da zarar kun cincida shi yadda muke cewa ba wanda zai shugabance mu sai mai kuɗi shi yasa har yanzu muke nan jiya yau yanzu ba ce ake yi ai shi wannan shugaban ƙasan ba shi mai kuɗi bane ba ruwansa da kuɗi Kace ai shi ya ci ya koshi ya samu kuɗi amma da talaka mahaukaci ne ai mai kuɗi ya fi ka son kuɗi saboda ya fi ka son daɗin su koko ha ka shi yasa wani malamin Profesa Kabir Asgar Allah ya ƙara mishi lafiya wata rana muna karatu yake gaya mana yakan yawan mai mai ta cewa kullum na gaya muku talaka bai san mai kuɗi ba amma shi mai kuɗi ya san talaka alhaji ka yadda eh shi da kawai lissafin talaka sai ya zo na ya tabaka lissafin wasu miliyoyin kuɗi da wasu abubuwa ko ba ka da ko sisi amma tun da kai ba za ka zo ka akwai ka ba ce kuka ka ce ban da shi a taimake ni ba sai ya ɗauka kuma ƙila ya fi kwanci hankali ma shi ila kana da wani gini da kake ya dame ka ila ko wani jari da kasa an rike ma kuɗi a kamfani kana cikin wani hali kana ta mutsu mutsu shi bai sani ba ila ma duk akan bashi kake rayuwa amma shi yana ganin ai wani ya ki taimaka mu ai wani kaza yana taimaka lissafi malam aka riko ba ka bari eh da jawo mutane baka sai da ke rayuwar shi ba an gane wannan to amma ka'ida jama'a duk al'umma da hasada yawa a cikinta to aka ake tafiya ta daga kullum fatan shi ya za a yi mai kuɗi ya talauci za ta wannan faɗuwar darajar masara da aka samu wasu da kansu na cewa a matsiyatan masu kuɗin nan a yanki maganin su a kai dai ka ji tausayin kanka ko kuwa ka ji tausayin kanka dai kai Allah ka samu dace to jama'a kun ji sai a salisa na uku inna zulma marfudun bi ayi sura jama'a shi fa zalunci abin korewa ne abin ki ne ta kowace irin sura ta kowace irin fuska zalunci yazo abin ayi watsi da shi ne abin ki ne walau waqa'a zulma ala aqalli nas ko walau waqa'a zulmu ala aqalli nas ko da zalunci ya auka mafi karancin mutane an gani ko da ‘yan kaɗan ka zalunta ba a cewa to ai zaluncin ‘yan kaɗan aka yi wa, a'a, ai ba komai, in zalunci komai ƙanƙantar shi sunan shi mugunta, kuma duhu ne a ranar alƙiyama. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗi hadisin Muslim yace ittaqu zulma ya ku jama'a ku kiyayi zalunci ku kiyayi cuta ku kiyayi mugunta فإن الظلم ظلمات يوم القيامة domin jama'a zalunci duffai ne a ranar alkiyama ba ma duhu ɗaya ba duffai ne a ranar alkiyama Allah ka tsaye mu gabar yin zalunci innal islam yuharibu zulma wa yaqifu bi janibi al-mazlum duna an-nazar ila lawnihi wa dinihi wa watanihi wa jinsihi kaji lallai musulunci yana yaƙar zalunci kuma yana nan a tsaye a gefen wanda aka zalunta ba a kallon launin fatarsa fari ne baƙi ne wankantar waɗa ne tsanwa ne kuma wani kara da kai musulunci baya kallon launinka ko kai musulmi ne ka cuci arni ka cuci kafiri sai an danne ka an ƙwatar wa kafirin na haƙinsa an maida mata kayansa. Mun gane wannan? Ba ruwan adalci da wani maganar addini, a kowa a yi mar adalci a bashi abin da ya kamata. Illa iyaka akwai inda dole ne a fifita musulmi akan kafiri kamar misali akan dukiyar ƙasa ƙa'ida ce dole a fifita musulmai akan kafirai shine adalci ne shi musulmi baya taɓa zama kunnin doki da kafiri so kada ka ce ka gina masallaci ɗaya sai ka gina coci ɗaya shine adalci a wannan ƙarya ne a in an gina masallatai su sai a ɗan musu wani abin da yake na cin gajiyar duniya rayuwar duniya ce an gane wannan kai i matukar shugaba musulmi ne shi yasa wato malam gyara zai mana wahala duk wanda za mu ɗauka galibi mu kai sai ka tadda cewa shi ɗin yaya bai da nauyi kan sanin ma ya ake yin mulki bai da ilimi bai san ma mai shugabanci ba bai san ya ake jagorancin mutane ba bai san ya ake tsara harkan gudanarwa ba ba abin da ya sani zaka in ya tashi kuma sai ya je ɗebo kwashi kwara ɗan uwan shi su za a ba advisors su za a ba abin nan su za a ba a nema waɗanda suke ake ganin suna ɗan wani haske na ilimi ko wayewa ta addini su zama kusan shi suna gaya mar gaskiya to ba za a yi ba sai ya je a ɗebo 'yan jam'iyya kaga daga sharrin demokradiya kenan shegiya demokradiya kai Allah wadaran demokradiya gwamnati ta bada kayan noma a zo a rabawa talakawa ma da a ce wane yan war kaza sunan su wane ne wane a bashi buhu ɗari wane a bashi buhu hamsin ga talakawa fatik a unguwanni suna fama wani ka bashi buhu ɗaya ka rayar da gidansa wallahi malam sai ya iya noma abincin da ne shekara da buhu ɗaya yau ai dama wata gonar ma ba a samu taki da ka kalle ta an gani amma shi a gonar shi ta gado in zai je da diddiga ko in ka ba shi kamfani ya je aunar da kamfani dan auro yuriya ya sha kuɗa ya haɗa ya rai masa auki ya sa kan sai ga ya samu wani abu na cin abinci amma sai a je a ba wani banzan bazara bai sanya aka yi ma aka kawo ba a kira shi yana kwancin shi a gida a ce ga sako na aiko maka ce ana kawo baya buga tsaki buɗe ma za a kawo mu me zai da buɗa aikin banza to kuma aka za a ji ana bashi ana rarrashin shi ga kuma talakawa a unguwanni ba su yadda za su yi wani manomin lambu ne in ka bashi buhu ɗaya taki zai maka godiyar da baka tunani zai taimake ka ko bashi ka bashi ko baka bane amma haka ake yi wajen rabuwa ka ake yi wannan zalunci ke dole mu gaya dole mu faɗa nan ne za mu iya faɗa in Allah ya sa ya ji kunnin su ji in ba su ji ba kuma oho wani mun yi bayani daga zalunci ba ruwan shi da maganan addini ba ruwan shi da maganan launin fata ba ruwan shi da maganan ƙasa wa waɓanihi ba ruwan shi da ƙasarka wa jinsihi ba ruwan shi da jinsinka bature ne kai ba yarabe ne kai a'a ba kurde ne kai ko ma waye kai in an tashi kai zalunci sunan ka azzalimi kuma za ka ɗauki mataki akan wa akan ka kai i sannan abu na biyu mu duba jama'a hatta kungiyanci ba ruwan shi da maganar mene ba ruwan shi da maganar zalunci da ka duba zaman da aka yi na na kwamitin shura a Kano. A kwamitin akwai ‘yan ƙungiyoyi daban-daban, ko? Akwai ‘yan izala, akwai ‘yan ɓangaren ƙadiriya, akwai ‘yan ɓangaren tijjaniya, akwai ‘yan ɓangaren kaza, amma su wa suka zaƙi. Gane wannan ai, ƙoƙarin dole ne sai an manna wannan laifin. Yanzu don Allah mutumin da ya zo ya kore wani abu, kawai misali ne a ce ga masallacin nan sai ce kwata-kwata masallacin nan babu datti babu kaza yo ai datti ana samun shi ne a irin ɗakin aladu a samu kashi a can a samu kaza kaza kaza amma babu shi a masallacin nan yanzu wani zai mun sai ce na kwatanta masallacin nan da me da alade saboda Allah in adalci za a yi ni kore masa ne tsarkake shi ne an gane wannan an ce a kawo hujja gashi an kawo hujja na malamai a littafi ku kuma kawo hujja ko kwaya ɗaya ba ko littafi kwaya ɗaya amma kuna ƙara yawan maimaita magana ku ta maimaita magana har shugaban zama ya ce ya so wannan magana kun faɗa ɗaya kun ƙara maimaita kun ƙara dawowa da ita iya an tambaya an ce a kawo hujja an kawo hujja an ce a kawo iri kaza an kawo to me ya rage kuma to kaga wannan zalunci kenan amma in maganar adalci za a yi sai a zubebin ƙwarya ta wanda ya zalunci a tabbatar masa zaluncinsa har wasu suna suna haɗa wannan ƙadiyar ta Abdul Jabbar ai ba iri ɗaya bane irin na gaba gadi shi cewa yayi a zo a zauna duk malaman ƙasar nan ka sai ya ƙure su haka ta jin wannan clip ɗin ma yace ko ɗan taimiya ne ya dawo sai ya yi bijirji da shi wallahi zai tashi ba nauyi eh to kaga wasu kuma ƴan ƴan yara waɗanda su masu ƙananan shekaru kuma sun sun sun bar da shi sun ba shi mamaki a cikin minti goma a gani baka minti goma ka buɗe littafi shi ko wannan da aka je zama shi ma duk minti ɗaya sai buɗe littafi ɗaya ya bayani duk minti ɗaya sai ya kawo littafi ya buɗe ya bayani aka tambaye shi kaga bambancin shattana baina baina hadaini Allah ka tsare mana imaninmu kuma ku duba jama'a yadda ake zalunci a ƙasar nan kullum wasu su ba su da wani abin faɗi sai cewa kawai maƙiya manzon Allah to in an ce maƙiya manzon Allah sai me wannan magana fa kage ce kuma kamar yadda ya faɗi babu zalunci mafi girma irin ka kalli wanda yake ƙaunar wani abu ka ce maƙiyinsa ko kuwa in manzon Allah kafirci ne amma kafirci girma ko muna musuluncin nan kun sani na rantsi da Allah duk wanda ke bid'a ya san cewa ahli sunna sun fi zama akan hanya majalisiya na rantsi da Allah sun san wannan kamar yadda suka san daga daren nan sai gwashe gari za gwashe gari za ko gobe safiyan ina lahadi to haka suke da imani akan wannan amma kawai wajahadu biha واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا يسامى التي فانظر كيف كان عاقبة المفسدين الله كتالي مقبلين أنها لك يا جماعة آجل شيء أقول إنها كأيكي يسي يسوى سلام ذاك mutane goma sun zo kanka kai kaɗai ka je kuma ka rinjaye haka muka ta taɓa zale wasu wani ya mun ta'addanci na kai shi ƙara wajen 'yan sanda aka samu wasu mutane goma aka je police station suka zo suna zuzza da ido ƙarshen ta ni aka zo ana roƙon cewa in yi haƙuri a je dai a sasanta kuma ni ake ba haƙuri ke to kun ga irin wannan mai amfani shi kaga inda ni ne ban da gaskiya kenan kaga da an kai ni ƙasa amma duk da taron su so kaza amma kuma ni kaɗai na kai su ƙasa saboda mene ni na riƙe gaskiya kuma na rantse da Allah babu ranar da Allah zai rinjaye da ƙari akan gaskiya babu wannan ranar sai dai a ce ƙaryar ta fi yawa ita gaskiyan kaɗan ce a cikin mutane amma dai akwai ba yin ta tana na yadda take Allah ka tsare mana imanin Na haka jama'a adalci ba shi da jinsi zalunci ba shi da mene jinsi duk wanda ya yi sai a tabbatar da shi cewa abin da ya yi zalunci kuma duk abin da ake yin nan yanzu mai raƙumi ana nan ana bashi kariya wannan ya ce ai mukamin da ya faɗa ɗin ne wannan ya ce kaza kaza kaza da dai kuma ya sa faɗa dai ana ƙoƙarin yin kariya wanda shi kaga ma kai tsaye ne ba magana wani tawili kuma har yau mutanen masallacinsa ba su guje shi ba suna bin sa sallah ana tara masa su ya ta musu karatu yana bayani amma shi wanda gayi ana cewa a hana shi yin karatu a hana shi yin kaza a hana shi yin kaza a ta ina wannan kenan abin da zai baka mamaki ya baka haushi yadda za a gane su wancanan ka ba control yaran naka suke fitowa suna tsire suna tsire wa inshuran idan ka duk kokarin da malaman nasu suka yi tsire musu albarka suke muna gani a social media Allah ya tsine wa ƴan shuran nan Allah ya musu kaza Allah ya musu kaza hadda wani sai ka shi wani dan boko ka kafin mai hankali amma mahaukaci ne a cikin riga wallahi bala in ya fara in ya fara kwako wata kwaba sai ka ga kai wanda ya kamata a kai shi ya kamata a fara yi masa kwayoyi a can psychiatric saboda akwai matsala Allah ka shirye da mu الرابعة نهر جواز التحالف والتعاهد على فعل الخير وهو من قبيل التعاون المأمور به في القرآن الكريم قال تعالى هلتشن قل ون الكوري نتي مكو أكن أيكن ون الخير وند ونن shi ma yana dangin taimakeceniyan juna wanda alƙur'ani ya umarni da shi Allah maɗaukaki ya ce وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ويتي متيتين ينجونا أكمي أكن البر شيني دكا وانا أيكنا الهيري والتقوى دكيا يدوكوشن الله ولا تعاونوا على الإثم والعدوان سنن كدا ويتي متيتين ينجونا أكن سابن الله دكيتري إياكا خامسا نبيا على المسلم أن يكون في مجتمعه إيجابيا فاعلا يا كما تمسلمي يزمتو أين هواتو يزما yana daga cikin mutanen da suke da ƙoƙari a cikin mutanensu ya zama akwai wata ɗawainiya akwai wata wani taimako akwai wani aiki da kake na alkhairi wajen taimakawa al'umma لا أن يكون رقما من الأرقام على هامش الأحداث في بيئته ومجتمعه kada ka zama kawai lamba ce ake kirgawa daga cikin lambobin mutanen da ke rayuwa a anguwarku da kuma al'umma ka gaba ɗaya ba ku gane ba kawai ka zama sufuri kai in aka tashi ana kirga mutane masu ibada ba ka a ciki masu ƙoƙari wajen nema ba ka a ciki masu ƙoƙarin neman ilimi ba ka a ciki masu ƙoƙarin taimakawa mutane ba ka a ciki ka zo me ka zama wata lamba kawai da ake ƙirgawa ba shi a wani group ba shi a komai kawai bai da amfani a cikin al'umma to bai kamata musulmi ya zama haka ba ya kamata akwai wata muhimma akwai wani aiki na alkhairi wanda zai zama kana shiga ciki ana yi da kai yau da gobe saboda samun alkhairi da lada a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ثالثا سين شدة يرى المتتبع وجه نشدك نشدة يرى المتتبع أنا كنا يوا إيه كي نكا نكا ميرهن إيه نكا قوم بني يوا يرى المتتبع لأوضاع جزيرة العرب بصفة عامة ذكر مي بيبير ينين tsarin zamantakewa a tsibirin larabawa da sifa gamammiya an gani wa wa mene eh wa wudu'i makkata amma huwa wudu'a makkata amma huwa wudu'u makkata amma da kuma mene yanayin tsarin makkatal mukarrama wannan makka abar girmamawa oke oke wa wudi'a makkatal mukarramati مركز الجزيرة الديني والثقافي والسياسي وواقعها ليد أكفنيا شيني أي ووضع مكة المكرمة كو كو مكة ذاتي إيه وضع مكة المكرمة مركز الجزيرة لأن أكسن مكة تضمنني هد قطع مركز الجزيرة الديني لأني أكزما قبادي نني مي هد قطع تأديني قبادي والثقافي دوايوة والسياسي دشوقبنشي وواقعها لدكنا أبن دكي كيكو مو أو النهوري نعم مكة na'am makka a ai wannan baya dauka jarra ne baya dauka غير المنصرف لا يأخذ الجرة لكن يأخذ الفتح والضم ووضع مكة يوه أنقال وأنكو أن الباعث لأهل الضمائر الحية على إنشاء هذا الحلف لم يكن حادثة تتعلق بفرد واحد سيمانك تشوى قدوبة abin da ya kai mutane masu kishi ya zama sun ƙulla wannan yarjejeniya ta taimakeceniya ɗin ba wani abu bane sabo na wasu mutane wanda ya zama mutum ɗaya ne wannan aiki أو لبعض حقوق مهضومة لأفراد معدودين ba kuma wani ɓangare bai na wasu haƙoƙi waɗanda yake sun ƙunshi haƙoƙin wasu ɗaiɗaikun mutanen da za ka iya ƙididdigewa bal kana al-ba'ith al-qawiy huwa al-qalaq min halati al-fawda wa adami al-thaqafati allati kanat tasud makkah wa ma hawlaha abin da ya kawo wannan jama'a shine damuwa ka san idan kana ana ana wani abu na rashin kirki an gane za ka dinga jin damuwa a ranka cewa da ina ma da za a sami wasu mutane da za mu kokari don mu kawar da badala iri kaza ruwa kaza ko to irin wannan damuwa ce na yanayi na alfawda shine hauragiya da bankaura wa adami as-siqata ko wa adami siqati allati kanat tasud makkah da kuma rashin amincewa da irin jagorancin da yake shugabancin garin Makka wa ma haulaha da abin da ke kewaye da ita shi ne abin da ya kawo wannan wannan canjin والشعور بالحاجة إلى الأمن والاستقرار da kuma jin cewa akwai buƙatar ya zama an samu aminci da zaman lafiya hususan ba'da harfil fujjar musamman saboda wannan yaƙi da aka yi harfin fujja harbu al-fujja wani yaƙi ne aka yi a garin makka jama'a tsakanin wasu ƙabilu na larabawa yaƙi ne wanda kuma an fafata sosai a cikinsa gabanin aiko annabi muhammad sallallahu وحماية الغرباء والوافدين إلى مكة da kuma bayar da kariya ga baƙi da waɗanda suke zuwa garin makka don ziyara minat tujjari wa sunna da cikin 'yan kasuwa da masu zuwa domin yin sana'ar hannu an gane wannan wannan magana mana ya ɗauko ta daga littafin asiyautun nabawiyya li abil hasan annadawi Allah ya saka mishi da alkhairi daga jama'a kun ji ka'ida kenan jama'a saboda ka adalci abu ne wanda yake jama'a mai kyau kware da gaske ko ina za ka yi ka zanto mai adalci musulunci ya umarce mu da yin mene adalci a cikin zance da mene aiki ya hane mu gabarin yin zalunci a cikin zance da mene aiki Allah ta'ala ya tsare mana imanin mu ya tadu mu akhirar duniya da lahira abin da muka faɗa daidai Allah ya sami tarayya a cikin lada wanda muka kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana buƙatunmu na alkhairi Allah ta'ala ka biya mana Allah muna roƙonka la tadmina alkhairan duniya da lahira اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين